فاتحة صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وتأتي لي بنظرة تأتي لنا بالظفر من قول الله da Allah ya nuna mana wannan rana da za mu fara wannan karatu na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas miladiya kuma ita ce wato dubu biyu da goma sha bakwai mun gode Allah yadda Allah ya kawo mu ya nuna mana muna roƙonsa muna tawassuli da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da masoyansa Allah ya nuna mana yadda muka fara wannan karatu mun cika shi lafiya ya ba mu lafiyar jiki da ta zuci da ta aljihu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shigo mana da wannan ramadana lafiya muna rayayyu mu azurce shi duk abin da Allah yake nufi da shi Allah ya sa mu samu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma Allah ya nuna mana farkonsa da ƙarshensa mun gode Allah bara a cikin tajalliyatu na Allah ba mu samu zama ba saboda hukunci na Allah mun gode Allah da bana mun fara mun samu zama za mu ci gaba da wannan littafi na tafsirin shehu ibrahim kaulaka radiyallahu anhu arzahu annabi amin ma'abocin faila kuma muna yan faila da ya fassara mana littafin ubangijinmu iyayen da za mu fahimta iyayen da za mu ji daɗin magana ubangijinmu mu fahimce shi mu bauta masa mun gode allah allah ya karɓa mana biyu yan uwa da suka zo Allah ya saka da alkhairi da wanda suke niyya ma ba su samu damar zuwa ba Allah ya saka da alkhairi sun tashi koma Allah ya mayar da kowa gidansa lafiya wa'anda duk ake tare da su za a ci gaba da wannan karatu da Allah ya kara mana lafiya da su ma din na ko'ina da ko'ina barka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za su ci Allah ya bawa kasan mu lafiya Allah ya bawa shugabannin mu lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora su akan abin da ya so ya da shi ya ba su masu shawara mai kyau yadda za su kai kasar mu zuwa gaci cikin lafiya da cikin buɗi da fatayi Allah ya kawo mana arziki abin da duk za a ci a sha a cikin ramadanan nan Allah ya ɗauke kunci Allah ya ɗauke wa al'umma annabi kunci ga kuncin gari kuma ya zama to ga kuncin shari'a na bautan Allah to Allah ya sauke mana kuncin gari Allah ya sa mu bauta wa Allah cikin yalwa da karatun Qur'ani da fahimtarsa da jan tarake a cikin hadaran Allah da tsairi da ma'anar sumo lir'uyati wa abdiru lir'uyati bi azmi in kun ganshi ku sha in kun ganshi shi dai shi dai to wanda wata ya san ake nufi to ku azumin kun ga wata ku sha in ku sha in kun ga wata wanda kuma hadaran Allah ya san ake nufi to ku azumci kowa da kowa an kun ga hadaran Allah haka kuma ku sha ma in kun ga hadaran Allah da duka baki daya to Allah ya karba mana albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam to bismillah
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا النبي موسى عليه الصلاة والسلام ده سيدنا خبير zahaba sai suka tafi yamshiyani suna tafiya ala sahilil bahari a bisa gefen teku kila aka ce anna Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam lamma isa qadi khadir yayin da ya hadu da sayyidina khadiru radda yusha a sai ya mayar da yusha dan yusha ba zai iya wannan tafiya ba shi kansa ma ya karke ba ya kuma yusha ya ransa to shi zaka da ana ba ba ai ƙara ma maganan ma yusha ba duk gaba ki to shi kenan su biyun nan sai suka tafi wato suka biya hanyar gefen kogi hatta izara kibafin safinati har yayin da suka hau wato cikin kwami cikin jirgin ruwa haka ya allati marratihim wannan jirgin ruwa da ta zo ta shige da su shikenan suka tsaye da jirgin ruwa dama bakin kogi ne kuma tafiya sai an haura teku to suka hau jirgin ruwa haka ya ahala safinati suka zo masu jirgin ruwan nan walaisa inda hun kira'un daga annabin har shehin ma ba ko ba ko sisi aljihun kowa sai dai hasken fuska na hadaran Allah to haka za ka gani ko haka za ka ga mutanen Allah fuskar nan tana ta sheki tana ta kalkali an sa abu kaza ta an ajiye wa'yan su miliyoyi ba ko ɗari a aljihu amma kuma Allah ya cika zuciya to shi abin nufi to albarkar faila Allah ya cika aljihun ma kamar yadda ya cika zuciya da hadaran Allah sai a kai rabbal ibadi yawa sai a ta karanta rabbal ibadi aljihun ma sai ya cika to daga annabin ga wani azu ne fa wannan annabi Musa ne alaihi salatu wasa wannan ba kafiru ne ba da duk Allah yake tawamu wal amma ba ne kwabo a cikin su ba ne ko me ma suka ci da daddare ko me Allah ba sai dai a ce itatuwa da ganyaye duk da baki ne ko dama annabi Isa alaihi salatu wa sallam da tsaba zuwa kayan abincinsa suka bewa su kankana haka yake ni shine abincinsa da haka za a bi daji kuma su kankana suka bewa su za a yi ta ci in gode Allah ma Allah yanzu mutum ya ci abin da ya ga dama kuma ya samu hadaran Allah a kyauta in bai gode wa Allah ba sai ya gode wa azabarsa to yi kenan suka zo wajen masu jirgin ruwan nan kuwa laisa inda hu ba kira ba su da ko kwabo wanda za su yi haya jirgin ruwa walakin na hum araful kadira sai dai masu jirgin ruwan sun san kadiru kila ba san kadiru ba ku me ya guje ne a za mu shiga jirgin ruwa to ina kudi a za Allah ya ba mu da kodari to in ba ku da kodari a yi resa a tafi a tafi to mai jirgin ruwan shi ma kila bawan Allah ne sai ce kai jama'a wa'annan fuskoki fuskokin annabawa ne cikin su dai akwai annabi ko duk annabawa ne wa'annan fuskoki ku zo ku hau kyauta mun yi muku dan Allah shikenan suka sa su walakin nan arabul kabira sai dai su sun san kabiru fa arkabuhu ma sai suka hawar da su majanan kyauta wato kyauta ba godari falan ma ta wasa sun bahara yayin da aka je tsakiyar teku ku tuna fa jirgin ruwan nan fa kyauta aka shigar da su dan Allah fa amma yayin da aka je tsakiyar teku ka raka ha sai da tije ya tashi sai kasir ya tashi sai ya huda jirgin ruwa yawa ka raka ha sai jirgin wato kasir ya tashi ya huda jirgin ruwan nan ya fada ta ya huda ta amal kizuru sai kizuru ya tashi wa aka zafa asan ya dauki gatari ko diga ko kuma kudumin wato fartanya abin da za a tsalle wani allo daga cikin allunan jirgin ruwa katakwayen da ake yin jirgin ruwa da su su ake cewa alluna ba wai don suna kaman allo ba haka dai sunan su yake kawai sai tashi ya tsalle wani katako wakala alauhan ya cire wani katako allo yin alwahi safinatu daga cikin katakwayen wato jirgin ruwan nan allahu laziya lilma'a kuma katakon da daga yake kan ruwa wanda da an fasa ruwa zai shigo to sai tashi ya karya wannan ya balle wannan abu yawa allazi ya lilma wanda yake bin ruwa ko kala a hulki zur sai kabir ya karya shi wa alqahu ya jifa da shi wajen yama da ba za a dako ba bare a ce za a buga kusa abu baki yake sabina amma duk da haka sai jirgin ruwa ta wanzu mahfuzatan a kiyayewa ruwa bai shigo ba ila kuma Musa annabi Musa ne ya cire rigarsa ya tattoshe duk inda aka aka huda shi yawa lam yadkhulu fi alma ruwa da shiga cikin ta ba walakin hadha alfi'la sai dai wannan aiki yukhalifu shari'ata ya saba wa kowace shari'a ma ba wai ma shari'an Musa ba duk shari'o'in Allah ba wani hali da za a shiga saboda wata wuya da waye ka kashe kanka to mutum ya zama dan wuta ko dan talauci yawa mutum yawa ko dan wani bala'i kaza kaza mutum ya ce bari in kashe kaina a'a sai kake addu'a Allah in ka san rayuwa ta ita tafi to raya ni ka tsawaka in ka san kuma mutuwa ita tafi to kuma a tafi wajen ka Allah nan dai kila akwai sauki a nan tabaraka wa ta'ala to ba wata shari'a da ta yadda a irin wannan ta'addanci wa Musa annabi Musa alaihi salatu wa salamu hamil shari'ati madaukin shari'a ne a taura gaba ɗaya ce a nan littattafan Allah gaba ɗaya ba mai girman a taura ba mai hukunce hukunce irin nata duk gaba ɗaya waraga ma'annan sheka durmuzawa cewa wannan shehi sharaɗa alaihi ya yi sharaɗi ga annabi Musa filhini a lokacin da za su taho dinnan Allah ya tsaluhu cewa kan Musa ya sake ya tambaye shi an shaikin ga kuma ko me ya ga an yi ko me ya ga an yi amma ina ana yi wani abu annabi Musa ya manta da sharaɗi da komai ya manta kuma waye wannan da yake tare da shi hazaran Allah ce fa anan sai aka yabi shi قال له تو قال أفرقتها لتغرق أهلها قال له موسى في أن موسى عليه الصلاة والسلام يتي دخلته أخرقتها ينزكا هو تجرجل وانا لتغرق أهلها دنك تلمية دمتا ننتا لقد جئت شيئا إمرا Ibra laqad wallahi haqiqa ji ta shi an kazo da abu imran aziman mai girma mun karan kai abin ji ne wannan ta kazo da shi kai wannan malam baka kyauta ba Allahu akbar ya manta waye anan hadaran Allah ce kai ta hadaran Allah sai a sai hakuri ka zo da abu mara kyau wato ka zo da abu abin ki hadhihi safinatu wannan jirgin ruwa allati arkabuna wanda suka hawar da mu fiha a cikin ta majanan wato kyauta ba tare da mun ba su komai ba maimakon mu saka musu da alkhairi ai godiya ayi addu'a irin ka a kawai ka tashi ka balla jirgin ruwa shi ne sakamakon da zamu yi musu karakata haka ka sa huda ta liyadri fil bahri dan su dilmi a cikin teku ta'lamuna shehu radiyallahu yace kun sani anna hadha laysa inkara annan wuta ba ba mun kirje zama a nan ba ba inkari ba ne sai dai tambaya ce hakikice kuma a cikin tashin hankali tambaya ce ta yi zafi irin shehi ba bai dace a yi ba wannan ba tambaya ta yi zafi inna ma su'alin tambaya ce kawai kawiyun sai dai mai karfi ne fakat kawiyun mai karfi ne ko mai shehi ya ce قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا kuma mutumin da ya san motsin rai wajen magana akwai nau'in ilimi ba motsin rai da ya san waccan magana da annabi Musa ya faɗa magana ce dai a cikin tashin hankali a cikin faɗa ya san kuma wannan magana da shehi zai faɗa magana ce a cikin nutsuwa ala sai Khadir ya ce alam aqul laka alam aqul innaka ban ce kai innan innaka kai innan ba eh? Musa alaihi salatu wa salamu lan tasadi a mai sabura ba ka yi hakuri da ni ba wani ne ce kabiri ne ko ba kai kabi wani ban gaya ma ba ka yi hakuri da ni ba to قال لا تؤاخذني ina بما nasi نسيت to sai annabi kala sai annabi Musa alaihi salatu wa salamu ya ce la tuwakizni ka karike ni ya hakuri ka karike ni bima nasitu da abin da gafaltu wallahi rabbana ne na manta sharadi kuma na manta kai waye bai da ga na manta sharadi bai dace in tambaya ba ga na manta kai waye hasaran Allah ce anan bai dace a gaya ma irin wannan magana ba wallahi ma rabbana ne an taslim ga miƙa wuya laka gare ka liqiyami hamiyati shar'i bi ta san dajin zuciyar shari'a ne kishin shari'a ne ta duk irin wanda suke yanzu abu ya gari an ce wai kishin shari'a ne to kishin shari'a sai an lura inda za a yi kuma sai an lura da abin da Allah ya yi ya yarda a yi masa kishi in ba haka ba kishin shari'a ne kuma sai ka je ka faɗa halaka kuma shari'a ta ce ba ruwanta ba haka na ce kai ba to gaba gida wato liqiyam hamiyatu shar'i bi wato kishin shari'a ne yajin zuciyan wato kishin shari'a ne ya tashi da ni amma ka yi hakuri a su'alul awwal wannan tambaya ta farko sababu sababin sa annabi Musa alaihi salatu wa salam cewa annabi Musa alaihi salatu wa salamu nasiya ya rafkana annal khidra cewa sayyidina khidru ishtarada alayhi ya shartanta masa Allah ya sala an shay kai ya tambayi komai ولا تهلكني min amri usra wala turhibuni kakka dora mun min amri a cikin lamari na usran mashaqatan ya don Allah qala iman ahankula wai alai musa ne ba mai karfin nan wanda shari'a da inna inna khayra man istajarta alqawiyyu al'aminu abin da wai gashi yana cewa a yi min a hankula wato min amri daga lamari na usura mashakkatan wato kakka dora mun wuya wato fi subati cikin abotaka ta iyaka da kai to Allah ka dinga yi wannan abubuwa kaɗan kaɗan yanda zan iya kakka ne ka dinga shato ai zai ga wannan aiki ne shiru Hmm. kakka dinga shato mun abu fi subati iyaka a cikin abotaka ta da kai ai amilni fi hadil afu ka dinga yi mun rangwame mal ka dinga rangwame kuma ko na irin wannan tambayar ma ya dace a yi rangwame ai an san dole ne dama a zuciya kama ana kita dangan kai irin wannan dama dan dai ta abu ne ko bil afu da rangwame wal yusru da sauki فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله to yanzu an nemi afuwa an ƙara tasbihi an yi ware to ban talaka shi kenan kuma aka ci gaba da tafiya ba da kuruci ma sai suka tafi ba da kuruci ma bayan sun fita su mina safinati an je an sauka lafiya an gyara jirgin ruwa komai yamshiya su masu yi wasa da ganin karamar wali ba su yi magana ba da sun ga ruwa ya shigo ai da bala'i ya faru sai su cilla su mawuta to kuma ganin irin wannan abin mamaki ga ruwa suna kallo amma bai shigo ba to kasan wannan lamari ne na Allah to su ba a ce ga sun ce komai ba to shi kenan suka tafi ba da kuruji ma bayan fitar su yana safina daga jirgin ruwan nan yamshiyani suna tafiya hatta idza laqiya gulama har shi dai wannan wato shi ya haɗu da wani saurayi wato gulamu yaro wanda ya wuce kuma shekara uku zuwa abu kuma yanzu wajen shekara shida zuwa bakwai kaza ya kuma guje-guje gare-gare da bal da kaza kuma to wannan shine gulamu haka dai zai ta wasa ya ta wasa ba zancen abinci sai mutanen gidan sun je an nemo shi to irin wannan to hatta idza laki ya gulama har ya haɗu da wani saurayi faqata lahu ya kashe shi faqata lahu ya kashe shi wajada gilmana sun samu samari yara yal'abuna suna wasa fa akazal kizuru sai sai na kizuru ya kama gulaman wani saurayi a cikin su huwa ajmalu shine mafi kyan yara wa qatalahu ya kashe shi sabahu ila yanka shi ya bisike da wuka wuka ya sa yanka shi auqala ar'asau ko kuma sa ta kubiye fille kansa a gaban annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fille kansa aw daraba ra'sahu 'ala al-jidari ko kafafuwansa ya rike yadda kikansa da bango kwakwalwarsa bi tawati da abin da yake na ala kulli halin abu sa kowane hali dai katala hulke zuru kazuru ya kashe shi an yi kisa ne ina ruwan qur'ani a fasu sun Allah ma kalakana ku abasan kada ta Allah yana ba da wannan labarai banza ha kawai irin wannan abu Allah zai bada shi abu to ala kulli hali abu sa kowane hali dai katala hulki zur kadur da yayi kashe shi wa huwa gulam yaro ne lan ya buligul hulma bai kai mafarki ba bai balaga ba ma yawa bare a ce shari'a ta hau kansa ka gani ko haza kabiratu wannan laifi ne babba ko babban mutum ya kashe ai laifi ne bare ya kashe yaro da bai san ma me yake yi ba to ya kashe shi irin wannan shi shari'ata a cikin shari'a wa Musa annabi Musa alaihi salatu wa salam hamilu shari'atu madaukin shari'a ne قال أقتلت نفسا زاكية بغير gairi نفس nafi wato kala sai annabi Musa ya ce masa kala lahu Musa sai annabi Musa ya ce masa a kasarta nafsa yanzu ka kashe rai zaki ya tan tsahiratan tsatsarka lan tablugul ilma bata ma kai ma mafarki ba yaran nan ko balaga zai ba ma bai san ma me ake a duniya ba shi kenan ka kashe shi bigai da nafsin ba tare da ya balaga kuma shari'a ta hau kansa kashewa ya a kashe shi ba tafsirin nafsin ka kashe rai wato bigai da nafsin ba tare da ta kashe wata rai ba لقد جئت شيئا nukura ka zo da abu wallahi irtakabta shay'an kabiran ka hau abu babba lalle ka hau babban laifi kabira irin wata ma ba a gafarta ta din to kuma hukunci ya tashi ka hau laifi wanda ma ko gafarta shi ma ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa man qatala mu'mina muta'ammidan فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا انا هو duk wanda ya kashe rai wata to kuma aka koma karanto irin wannan ai mun akwai wannan a shari'a mu ba ko to ma amma ba ma tuba kaza kaza hmm ba dan dai ila inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suka ce gida ta so ce wancan da wani suka ce a tana na duk gaba gida to kuma aka koma karanto masa lalle ka hau abu babba wato da irin wannan abu da kai قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي sabura صبرا kala sai kabir ya ce alam a kullaka ban gaya maka ba innaka kai ban gaya maka ba kai kuma innaka kai kai dinnan lan tasadi a mai sabura ba za ka iya haƙuri da ni ba za da laka a wannan ya ƙara laka can alama kulin alama kulin can me yace alama kulin naka nan kuma alam aqul laka innaka nan ya ƙara innaka abin da ya ƙara laka a nan wajen abin da ya ƙara laka a nan wajen saboda nan musa ko tuba ma ba a yi ba ba za ma a tuba ba nan ba na dama a nan wajen to shi za shi ma ya ƙara zafi a nan wajen yawwa saboda ma nan ba na dama a nan wajen musa bai ka ba uzi idan ka zanta zariya mai sabura to قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا uzura kala sai annan musa ya ce to in sa'altuka an shay'i in na ƙara tambayar ka wani abu ba'adaha bayan wannan da na gani din nan muka ƙara tafiya ba san kuma wautar da za a ƙara fafowa ba to in ka ƙara fafo wani abu ne ma na ƙara tambayar ka in ai ba'ada hazil marrata bayan wannan wal abu da ya faru ko wannan shudi to fala tu sahibni kakka abokance ni ai la tasrufni atadru kakka bari in bi ka an gama korani mal in na ƙara istaha ya Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji kunya lamma sa'ala marratayn yayin da ya tambaya sau biyu istaha ya ma'ara gabati ya yi ji kunya tare da kwaɗayinsa fi suhubati a cikin abu manya tare da wannan kwaɗayi na abu manya amma abin ya gagara fa qala lahu sai annabi Musa ya ce da Khadiru in sa'altuka an shay in na ƙara tambayar ka ga wani abu ba da haza bayan wannan fadruji to ka kore ni tafiya ba za ta yiwu ba to فانطلقا حتى إذا yawa kad balagta ai ka isa millatun ni daga waje na usura uzuri ba ni na ba kai ka kore ni ba Allah ne yace yanzu kuma Allah ne yace mu tafi to yanzu abu ya gagara to kana da uzuri wajen Allah ba kai ne ka ki ba a'a ni na kasa yanzu ni na kasa kawai yawa kana da uzuri a waje na yanzu shikenan in ka wani abu ya kara wato alabu yanzu kana da uzuri فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيقوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما amma ban tsallaka sai suka tafi hatta iza ata shi kana kuma aka ci gaba da tafiya dai hatta iza ata ya ahla qaryat har suka zo wa ahlin wani gari hiya andakiya ita ce garin andakiya eh tana nan cikin turkiya yanzu istata'a ma ahlaha suka yi nemo mutanen cikin ta su ciyar da su lala zabbi ya fata suka nemi ciyar da bako bako in ya soka a wajen ka dole ne ko ka san shi ba ko baka san shi ba dole ne ka ciyar da shi to kuma aka ce kowa iya karfinsa ko iya karfin ka ko iya karfin baban to in basara ke ne ya zo ya sauka a kai ina gaje da abin da za ka abu sai ka je gidan sai ka ce to sarki wane ya zo a bani korance ko abu abin da zan ciyar da shi in an ba ka ce to ai shi kenan dama ai ba zan iya daukan wannan ba babba ne ya dau abu kuma ko alhali ba zai karɓi komai ba in ba kuma attaji ne sai a je wajen attaji in kuma bakon yayi uzuri to kai iya karfin ka sai kai wani abu in ka sauka ya ki ciyar da kai to ka iya kai shi ƙara alƙali alƙali ya fasan ma iya abin da za a iya ciyar da kai na nan wannan shari'a ta dole ne a yi garar baki kuma wato alheri ne shari'a ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wa salam kuma ta zo cikin musuluncin nan namu duk kalibobin nan in ka lura in suka rasu sai ka ji an ce sular sun babbashi sular sun babbashi sai annabin kansa sai na abubakar ɗin kansa sai na umar ɗin duk bashin nan za ka ga cikin ciyar da baki da suke zuwa wa daular musulunci cikin ciyar da baki ne duka baki da to wannan ba komai to shikenan to suka zo wannan gari isaka ma'ala suka nemi mutanen ta su ciyar da su talabar ziyafata suka nemi abincin bakunta min ahalil balad daga mutanen garin fa abau sai mutanen garin suka ki an yi bayyabu ma suka karɓi bakuncin su mana uhumal asha suka hana su abincin dare fa bata da annabi Musa da sayyidina Khadr suka kwana dawiyai wato suna masu nadaddan ciki wato da yunwa falan ma asbaha yayin da suka wayi gari shikenan aka ce to mu fita daga wannan gari wannan gari ba su da alheri mutanen ka ba su da alheri kuma an kama hanya za a fita wajen dafi ha jidaran sai shehi ya ga wata katanga sai suka samu wata katanga jidaran katanga ce irtifa'uhu tsayin katangan nan mai hatu zira'in kamu ɗari a sama wannan ai ganuwa ce ta huta katanga wannan ganuwar gari kenan ko to ya ga wannan katanga yuridu an yanqasa wannan katanga ya kusa ya faɗi ya kusa ya faɗi saboda tsufa da fa kama kuma kadura aka ce a to a bari a sa irin wannan katangar gari ta faɗi ai bai dace ba ba a kama ya tsayar da shi shikenan ya daidaita katanga alkizuru kizuru a kazau sai kizuru ya rike katangar nan duk da wannan girma nata biyadihi da hannunsa wa aqama ya daidaita shi hatta ta kama haka tangar ta tashi kuma ta abu kila kuma rushe ta yayi ya fasa bulallukan yayi a bakasa ta rike yayi bulalluka yawa aka sake sabon gini wannan ma ai shi zai fi nuna wahala ko aka sake sabon gini aka yi komai annan Musa yana tayawa aka yi gini da komai sai da aka gama aka wanke jiki aka karkata aka ce su zo mu tafi aka ce aka ce su zo mu tafi wato ba kama wuri ko shi kenan ya tsayar da shi Ala lau shi'ita lattaqatta alaihi shi ajra.
kenan yace da annan Musa to ma dalla an gama aiki zo mu tafi ala lahu sai annan Musa ya ce da shi laushi ita malam da ka so lattaqatta alaihi ajra da ka riki lada ba komai a shari'a irin wannan lalle shari'a ta yi ta aikin alheri amma ba wajen mutanen banza ba wanda ba su san alheri ba su waɗanda ba su san alheri ba ba komai shari'a ta ce a karbi lada kasu da ake wa'azin shari'a radiyallahu ta'ala an yawa laushin da lata ganta alaihi ajran da kani lada haula ya ahlul banzai wa'annan mutane wannan gari mana unan asha'a sun hana mu abincin dare ka amallahum majanan kai musu wannan irin aiki lafiya kalau arha la ba asa ba laifi a shari'a an tas'aluhum an ajr amalika ka nemi lada liki ilika domin kai wannan aiki da kai duk da mai kyau ne amma ka yi aiki ma'arufan fi gairi ahli ka yi ba a cikin mutanensa ba to shari'a ta ce a karbi lada to Kala yawa huh.
kala haza firaku baini wa baini kala lahu kibru sai sai na kadir yace masa haza firaqu baini wa bainika haza waqatul firaqi to wannan ne lokacin rabuwa dama haka kace ni kuma tun da ka faɗa annabin Allah ne kai kai ma an ka faɗa abu ba a sabawa ni bari in nuna ma ni ina nan kan na alƙawari yawa kai in kana mantawa to ni ko ba na mantawa kai kai min sharadi kai kuma kace in ka ƙara tambaya a rabu da kai to shikenan to gashi ko kai to ayi gaba hada firaku baini wa baini wannan lokacin rabuwa ta ce tsakanina da kai kuntu sharatu alaika na sharɗanta ma Allah tas'alani kuka tambaye ni an shay'in ka komai wa anta la tasbiru kai kuka ka baka da hakuri saka hakuri an su'ali ga tambaya din nan fa hada firaku baini wa bainika wannan lokacin rabuwa ta ne tare da kai nabiyyun mursal annabi ma'aiki ba ma wai ordinary ma'aiki ba ulul azmi a duk annabawa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Ibrahim ba wanda ya kai kuma sai annabi Musa alaihi salatu wassalam na uku bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi bayan annabi Ibrahim sallallahu sai annabi Musa alaihi salatu wassalam faraka hu shayku shaykun da ya rabu da shi lamma kala fa shaqahu yayin da ya saba wa sharadin sa haza dalilu wannan dalili ne ala anna ahlallahi abu sa mutanen Allah la yushabuna ba abotan ta da su illa bi salbil iradat sai ka tuɗe nufinka wa taslimu da miƙa wuya duk wanda zai zo ya ma wa'azi kakka bi shehi bin mutuwa samawuti ka a yi kaza kaza to so yake a kore ka Hmm? so yake so yake a kore ka ka bi yanda aka ce kai din nan kakka hada ta da komai din nan kakka yi ziyarorin nan kakka doguwan nan ka'idoji duk gabaki daya Hmm? sai da miƙa wuya ka zama kamar mace ce a gaba dama haka ake so ya musa yi duk wannan abu da ake gani ya shiru ya ce "Mhm." ya ci gaba da tafiya malamin shari'a ne ba dama mun yi karatu can baya dama jahili ne ya zo wanda bai san ko ba to wani yana ɗan saukin bi amma mutumin da an iya warwarewa an iya kullawa an iya jinjina magana an iya kaza kaza an san ya zo ka ce ya shiru irin wannan ai ba zai yiwu ba to an ce masa sai da wato mi kauya wata sai da salbul iradati wato tuɓe nufi wata slimu da mi kauya Sa'unabbi uka bi tawili ma lam tastati alaihi sabra.
sabra sa'unabbi uka amma zan zan wato baka labari zan gaya maka bitawili da tafsirin malan tastadi abinda baka iya alaihi a gare shi ba wato sabra ha huwa yu'awwilu lahu to shikenan yanzu kabir yace zan ma tawili bai ce sa ufassiruka ba sa unabbi'uka bitawili zan ma tawili yanzu tawili ka zo ka tarar da magana ga yanda take ko da an fasara ta ga yanda za a fasara ta amma kuma tana da zurfi tana da wani zurfi a ciki to ka dinga ja- fito da wannan zurfin nata ka dinga fito da wannan ma'ana ta wannan shine tawili to yanzu duk da wannan aiki ka gan shi dai da abubuwa to yanzu zan ma tawilin sa zan fassara ma ma'anarsa da zurfinsa da komai in dai fassara shi ne ai an sani kisa kam ai an sani ba wani ba wani zanta amma me tawilin sa to yanzu shikenan zan zan duk abin nan da ya rikitan ma to yanzu zan fassara ma shi ha huwa ga sai na ka zo ya awil lahu yana wato tawili ga annabi Musa alaihi salatu wassalam malan yastadi an yasira alaihi abinda bai iya hakuri a gare shi ba wa min asrarillah yana daga asraran Allah wanda haka hikimar Allah take hannan da tashin duniya haka za a dinga tafiya tabaraka wa ta'ala hannal murida cewa almajiri muridi walau balaga ma balaga min alkamal komai cikarsa wal ilmu komai iliminsa ko shine fil amr an ba'ura wajen karatu kaza idan hazara inda shehi in yazo hazara shehi rubbama yuhjabu amma kana sai an goge ba sai ya ji kamar bai san komai ba sai dai in ya fita ya dawo sai ya faɗi wani amma ya ce to wani ne sara ai bai dace na ce kaza kaza ba saboda haka hazarar take yanzu me annan Musa bai sani ba a cikin wannan amma aka mantar da shi duk abubuwan da ya faɗa Musa annan Musa alaihi salatu wassalamu istashkala salasa masaila ya ga rikicin abubuwa guda uku nan shi ma shehin me dalilin da sai wa'annan uku ya ego ai akwai abubuwa da yawa amma sai wa'annan uku fasa jirgi kashe wannan yaro ta da katanga ai akwai wa'ansu abubuwa da yawa to annabi Musa ya ga rikicin wa'annan abubuwa guda uku kullu hawa ka'ati amma ba dan a hazarar kadur yake ba ai ji yayi wa'annan abubuwan shi ma ko ko duk ta same shi wa'annan abubuwa to kuma me ya faru dukkan su ta same shi awalan na farko istashkala karka safinati ya ga rikicin ya ga bakuntar a fasa jirgin ruwa wa kafa min algaraki ya ji tsoron halaka ka a halaka mutanen jirgin ruwa nasiya musa annan musa ya manta annahu hina wulida shi kansa yayin da aka haife shi yana ɗan jinjiri ba shi da ƙarfi ba shi da iko jinjiri ne fa eh ulqiya fil bahri ai shi ma an je ba shi a teku ya akai wa ya kare shi Allah da ya kare bari yanzu suna da girma sun iya fito sun iya kaza sun iya kaza kulkiya fil bahari shi da kansa an jefa shi a cikin teku wa hafizahu Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shi min algaraki daga zulmiya man qadara ala haza duk wanda ya iya kiyaye dan jinjiri daga zulmiya din nan qadir mai iko ne ala an ya hafaza safina ta kiyaye wannan jirgin ruwa min algaraki daga zulmiya walakinahu bi hadarat shayki sai dai na hadara shayki nasiya sai ya manta saboda an jashi cikin Allah yanzu Allah Allah Allah da tafakkurin sa Allah ga to yake nan kuma sai a manta komai sai kaga yana ta yin abu to wannan kenan na daya ko sai na biyu yana rikicin a kasar da nafsan zaki ya tambi gairi nafsu ta kashe rai tsatsarka ba tare da ta kashe wani ba wa qa'alahu hadha shi ma ayayi haka shi ma ayayi haka isharatin ishara ne ilal kibdi allazi qatalahu Musa zuwa wannan mutumin kibbi wannan dangin fir'auna da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kashe shi zai na mutu da da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ya kashe fa wa kazahu Musa sai annabi Musa ya naushe shi wa kazu shine dukan da sai ka dunkule hannaye ya tsinnan naka guda biyar to in kai wannan duka shi ake cewa wa kazu naushi ko kutubo ko ko kuma dambe ko to duk dutsen da ya da kai haka kai dunkule ai haka yanzu a mutu to ba wa kaza hu mutu annabi Musa ya naushe shi ko haka za alai ya kashe shi a take ana to shi ma ai gashi yayi walan ma ata limat yana yayin da yazo kasan annabi Shu'aibu Madiyana ke na ƙasa annabi Shu'aibu wata qalil bintaini ya shayar da 'ya'yan annabi Shu'aibu matan nan guda biyu ‘ya'yan annabi Shu'aibu mata guda biyu waɗalabahu Shu'aibu yayin da annabi Shu'aibu ya ce aje a kawo mun wannan mutum wanda ya shayar da ku shikenan ya zo ya tarar da annabin Allah duk ya shirya garar baki da kuma abubuwa kuma dan ya gwada shi ma ya ajiye kuɗi a gefe na cewa zan biya shi to shi kenan ya ce da annabi Musa to a wuman ki to bismillah qala lahu sai annabi Musa ya ce aksha annaka taqdili ma amiltu ina tsoro kai ya zama wannan kana biya ni ne aikin da ne wa ƴaƴanka Hmm? mu ƴaƴan gidan annauta ne mu ba ma karɓar lada mu ba ma karɓar lada Hmm? libin tega wa inna qaumu mu mutane ne la na amalu ba ma aikin shay'an wani abu illa lillahi sai ga Allah ba lada la nuridu minkum jaza'an wala shukura to yau ne zai kita da khadiru law shi da latakata alai ajran ce ibama karban ajran kuma nan yana cewa a karbi ajran radiyallahu sallallahu alaihi wasallam yawa la na kuzul ujrata ba ma karban lada min al makruqina daga ababan halitta wal yawma amma yau gashi yana cewa laushi ta da ka so la takarda alaina ajra da ka karbi lada fa bada al kizur sai kizur ya faru kuma yu'awwil lahu yana fassara annabi Musa ma wa ka lahu abin da ya faru da shi to mu je mu je Sayyid Muhammad je ji me ya gaya mana To, muje.
الصبر والطاعة Yin haƙuri da biyayya من أبرز علامات fi suhubati yana daga mabayyanan alamar abokantaka inda za ka yi abotaka sai ka yi waɗannan abubuwa sai ka yi haƙuri ka yi ji dan za a yi ta zuwa ma da dalaloli kala kala da sai su sai haƙuri Duka nan kai haƙuri ka gasan abin da aka yi to kai kuma wanda ake ji ka ga ji an faɗi haka kai ta dankaro a wala to tukuni nuna mai usra kai ta dankaro abun an yi maka ka ce ai an ce ai haƙuri ai haƙuri a'a kai ma ka san duk wanda ya san akwai na ƙasa da shi to shi kuma ya san akwai na sama da shi ya shi kuma ya san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk mu al'ummarsa ƙasa muke da shi sai abin da ya hukunta amma kullum za ga shi kuma yana nuna ni kuma ina da na sama da ni da wai wannan sama ko kaza kaza yana da a'a ni ma ina da na sama da ni wanda nake tsoro suhaibu bin amr mutum ne mai fusaha mai iya magana mai iya ɓata abu in ya ɓata mai kaza kaza to ya dinga ya yi wa annabi zambo a maka ya yi kaza kaza Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ranar fato makata ya kama shi a kama shi kaza kaza sai na umar ya ce yawwa alhamdulillah ya rasulullahi azaba da za a yi wannan ka cire mukamukinsa kawai shi ne mai faɗaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma sai Allah ya cire nawa sallallahu alaihi wasallam ai na cire mu amma ni ma sai Allah ya cire nawa dan ya zage ni kuma yau gashi ya zo ya zo yi kenan kuma sai abu kaza kaza kaga haka annabi yake shi bai kallon karamin na kasan wanda yake yiwa shi kuma yana kallon shi ma yana da tasa jalalar a sama wanda shi ma abu to haka shehi zai dinga sai a tafi lafiya ko dai wa'annan na kasa din nan zai ja su kiririgirin jan kaiduru amma mu mun gode Allah mu mu kadirin mu Muhammadi ne kadirin zamanin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama kuma Musa ma da yake ja na yanzu Musa Muhammadi ne ko ba Musa Muhammadi ne to ai kai man mai sauki sai dai kuma mutum saurin kai yazo da shi to kuma yake sai ai mace haka a tashi kiriri amma shi ma dai ai sauki to kullun ka dinga ganin kai ma ka dinga abu ji ba abin da shehu ya faɗa radiyallahu anhu wa inna rijalallahi danu li da'ati mazajan Allah ga su dukkan su sun yi kauya suna addini da bina wali bi rasulillahi dir'un mukallafi ni ma kuma haka nake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda suke tsoron haka nake tsoron manzon Allah sallallahu yanda suke kaza kaza ya haka to to dai ka sani dai cewa hakuri da biyayya min abraz alamatu suhbati wato yana daga cikin mabayyanan alamomin asuhbati wato abota izahu cewa wannan baddabani ilgazi duk abin da ba kishiyan gaskiya ka zo da abin da ka koye gaskiyar a ciki amma kuma tana nan ciki to wannan baddabani allaci wannan da ittabara bi hasheku wanda wannan shegi ya jarrabi bi hada ita tilmizahu almajirinsa wato dan ya san me wato ƙarshe- wato nisan shirin wannan almajiri na ai tafiya da shi صحبته dan ai tafiya da shi
ومناسبته kuma me wato wato nisan hakurinsa ya zo ya ce shi ne hakuri ne ya zo ya ce zai tafiya to duk irin wannan abu da shehi ya gwada wannan hakurin ya gwada wannan tafiya da shi على الاتباع wato abu sabiyayya لغاز wato ɓallaba mini لا يشهد حلها على رجال التشريع wato mazajen shari'a bai musu sauki a ce sun iya warware shi ba za su iya fahimtar me wannan ba to ولا su ينشد dai kawai ta'addanci suka ga an yi kuma an saba wa shari'a ai har gobe haka suke faɗa ko an saba wa shari'a mu ahlus sunna suka ga za- hannun ku wasu yalla to ba sufin ma ba mu ma su ba ba muna kare shari'a ba a gobe ma ba bai ta saba shari'a ba yawwa duk wanda ya zai tafi da shi ne khazuru zai saba to zai ga rikicin da ya fi na musa zai sai dai kun gode Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk za mu zo kadirun ne musan ne ga shari'a ga hakika kuma a take ana kuma duk ya iya hada su ya tafi da su kuma lafiya kalau sallallahu alaihi wasallam duk zamu zo kaga shari'o'insa kaga yayi hukunci da zahiri kuma yayi hukunci da badina a lokaci guda kuma duk ba tashi hankali duk duk gaba sallallahu alaihi wasallam hada annabi Muhammad ba to yawwa ولا يمكن أن تمر بأجوائهم duna an ta'atarida ha alamatul istifhami ba zai yi irin waɗannan ayyuka ba ya shige ta kan garin yan shari'a ba su tare ta sun tantabayya aka yi ne kaza kaza ba zai yi ba irin wannan yawwa وتتبع ثوبها ashe atul istinkari wato hasken na'urar nan ta nukiliya wanda in ta sh- hasken ya taba abu sai abin ya narke irin yanzu to yanzu yanzu yan shari'a sa wa tsoma wannan haske na na'urar su wato ashe at wato na'urar hasken na'urar nan na al istinkari wato wato musu ويجول فيها وماتها الأقل الفقر alfahisu yanzu yanzu za a ga al'akalu hankali alfahisu mai bincike na masu shari'a ya juli yana kewaya fi haumatiha a wato wajen da abin ya fi yawa a wajen tilin yawan abin da ya faru
استكشاف بعد مد- mukaddi'atiha wato kasida da nufin istikshaf sai sun yaye ba'ad mukaddi'atiha ba'arin abubuwan da suka boyi nata وجوانبها الأشد ظهورا wato da sasanninta wanda suka fi tsananin wato rufewa sai sun ce ya aka yi ne sai an warware mana mun ji mu shari'a ba mu yarda da wannan ba ba wani abu wai shi boyuwa ba haka haka ne wai a ce wai akwai ilimin batini ba wani abu ilimin batini zahiri ne kawai sannu malamin zahiri ya manta huwa al-awwal wal akhir wal zahiru wal batin alimul ghaibi wash shahada alalahu al-khalqu wal amru shi ya manta wa'annan to wai shi shari'a zai abu ba wani abu boyayye shi a wajensa to إنه ليس من السهل أن يفاجأ المرء wato ba abu ne mai sauki ba a yi wa mutum barakuwa من أمثال الكريم بهذه الألباب shi kuma mutumin nan irin annabi Musa wanda duk shari'a Allah tana ɗauke a kansa bi hadhihi al da irin wannan badabamai التي أقل ما يقال عنها wadda karancin abin da za a gaya mata sunan da za a yi ɗan ƙanƙanin sunan da za a yi wa irin wannan aiki إن هذا رائم wannan laifi ne babba واعتداءات wannan ta'addanci ne في عالم المحسوسات a alam na tabawa wace mutum zai zo ya mana irin wannan a alam mahasusi kowa yana wasake kowa dan hijabi ka bauce wannan ai shikenan kayi ta'addanci والمعقولات da alam na hankalta abubuwa ثم يسير عليها sannan a ce annan Musa ya yi hakuri da irin wannan aiki ويستسهلها kuma ma ya ganta ba komai bace ai shikenan an yi an gama mu tafi ويجري وراءها kuma ya dinga bin irin wannan aiki ترى المنحاج wato irin bin mutumin da afirka take hancinsa in sa yana da fada sai a sa sai a huda hancinsa a sa igiya to yanzu da an taba zai ji zani za ga yana bin ko ko dokin da aka sa man linzami ko ko abu wato shikenan shi annabi Musa ya mika wuya a dinga jansa kamar wanda aka sa man azurka a cikin hancinsa shikenan a dinga jansa ba sai ya ce komai ba ko irin wanda aka rike shi da matattararsa في مجالسه da matattararsa وهذا ما جعل الخضر عليه السلام kizuru wannan shine abin da yasa sayyidina kizuru amincin Allah ya tabbata a gare shi يدعو أمام جبريل ya dinga jefa irin wannan abubuwa a gaban almajiransa wato wannan shi yasa kaduru ya jefa a gaban almajirinsa يرون الشهوة wato sharaɗin tafiya والسبعية sharaɗin abokantaka wata bi'iyyati da biyayya ta tafiya على حقه wanda ta cancanta قبل أن يرتد به tun gabanin shi ya zama sheyinsa shi ya zama muridi ga sharadi sai ka ɗauka kaga na duk wannan da malaman zahirin ashe, wai in za a baka wani abu ma sai an kafa ma sharadi eh in dai ana duba sunnan manzon Allah akwai abin da ba shi da sharadi yanzu waye ne ce za ka yi salloli da sai an kafa ma sharadi to amma ita ma ai da sharadin sai ka yi alwala sai ka yi kaza sai a jam'i sai kaza kaza sai dai inda larura wannan ba sharadi bane azumi ba ci ba sha sai ramadana ya fito sai ka bi sarkin yanka sai ka yi kaza sai wannan ake sharaɗuka ne to duka sharaɗuka to akwai shari akwai abubuwa ma masu sharaɗi akwai sahabin da ya ce ya rasulullahi kalamin ce mun aljanna manzo Allah yace an yi an gama amma da sharaɗi kakka tambayi kowa komai ko igiyarsa ce ta haɗi zai tambaya shi zai ɗauka saboda akwai sharaɗi ran da ya tambayi wani abu ranar sharaɗi ya warware haka kuma ya cika sharaɗinsa har ya mutu akan haka za ga wani kuma ya ce ya rasu lallahi lamunce min aljanna wanzan Allah ya ce mai sauƙi ne a inni alaka salatu sun to kai ta sallah kai ta sallah kai ta nabuloji kai ta kaza kaza to akwai wayannan dikin sharaɗoɗin a ga shauran musulmi to ba wannan in suka yi fadila su kuma shi kenan amma a ta tafi lahira kuma a auna an an daddaki na duka kuma su shiga inda za a shiga amma in kana so ka ci bulus kuma ya kabi sharaɗi duk da zan yauwa ya ci birin to ya ci sharadi a bisa wannan sharadi da ya gaya wa wannan almajirinsa kafin su wato almajirin ya zama nasa فقال له sai an- sai kadir ya ce da annabi musa إن اتبعتني تو.
فلا تسألني an shayyin hatta uji salaka min zikira to fa in tabata ni in ka bi ni kakka tambaye ni da komai har sai ni ne in naga dama na gaya ma kuma kaza kaza kaza ne kaga mu a a shari'ar mutum sai mu ga bakin bi kenan ko yauwa to ga irin bin da za ka yi mini فقبل موسى ورجي الشهوة sai annan Musa ya karɓi wannan sharaɗi kuma ya yarda a yi tafiya tare وتأهل لآدابها الكاملة kuma ya alkawari zai lazamci da ladabubukan wannan tafiya cikakku من قوله cikin faɗinsa فتدني in sha Allahu sabiran wala a laka amra za ka same ni in Allah ya yarda mai hakuri ba zan saba lamari gare ka ba تأهل لشيخه بالصبر ya yi alkawari ga shehinsa zai yi hakuri والطاعة zai bi shi وهما خير زاد da hakuri da da bi dinnan su ne biyayyen guziri يتزوج به المرء da, mu- في da muridi yake yin guziri da su مسيرته الشاقة a cikin wannan tafiyarsa ta hazaran Allah mai wuya. To, ما كان سيدنا ما كان سيدنا موسى يظن أن شيئا من الدنيا yadda fisu sabarahu sayyidina Musa shugaban mu annabi Musa alaihi salatu wassalamu ma kana yazunnu bai kasance yana zato anna shay'an akwai wani abu akan ƙasar Allah min duniya a nan duniya yastafi yastamfidu sabarahu da zai karar da hakurinsa ba bai tabbata akwai wani abu da zai sa shi ya kasa hakuri ba yawwa ويكل بتأهل ذاته annan Musa bai taɓa zaton akwai wani abu da zai faru a kan ƙasa Allah nan da zai hana shi cika alkawari ba ni ne ƙarfi. To, فكيف لا يسير على مساك السفر to don haka to dan me ba zai yi wato haƙuri abu sawuyar tafiya ba في سبيل الوصول a cikin hanyar samuwa على معرفة abu sasanin Allah. To, zai shi zan yi haƙuri kawai ta tunan insha Allah sabiran kai zan yi haƙuri a tafi kawai. Yawwa, كيف لا يسير أولي العزم من الرسل شو كما- يسير عليه yawwa in aka dubi abin ta hankali to kai bala ya fi rusul azumi ta ƙaƙa ma'abota niyya a niyya na daga annabawa za a ce ba zai iya haƙuri ba Allah ya yi musu kirari da cewa suna da aniya in ya sa abu a gabansa ba abin da ya sai hana shi don haka da Allah ya aiko su da saƙonsa sun cika wa Allah burinsa yanda yake so bala'i duka ruwa wuta awa ba ta hana su ba Allah ya musu kira ne wa'annan ulul azmi ne ma'abota aniya ne to mu ji aniya wajen hasaran Allah kuma على شيء يسير عليه هذا الشيخ الكبير idan aka duba ta hankali sai a ce yaya annabin Allah ulul azmi irin Musa zai kasa hakuri a bisa abin da wannan dattijo haza shekul kabiru wannan shehi kabiri shi ya hakuri shi aka yi hakuri gashi Allah bai ce annabi ko sunansa ma ba a faɗa ba abdun min ibadina wani bawa ne kawai daga bayinmu amma dai yayi hakuri wane mutum dama ai na kira ne ba shi yawa dama kana so kai hakuri sai ka zama na kira babu ko sunanka ma babu shau zai na awa radiyallahu na cewa ni wato ne da muke ta shehi shehi shehi ita ni abu mamaki malam din alhajin ma ta gagara sai dai sana abuwa sana abuwa kawai ga hazara ta iya ta ko alhajin ma a ce yawa to ga yake hakuri aka shehi kaza kuka naɗa rawa ake ga to ma'aimin shiga uku ko to yawa la kamar da mu yau sai la fara kira cikin faila to كان التلميذ يرى أن القرآن وصفه بالقوة والأمانة wannan almajiri shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yara yana ganin annal qur'ana cewa qur'ani kasan duk qur'anin guda ɗaya ne jan qur'anin da at-taurat da waye duk abu ne guda ɗaya duk gaba gida to duk abin da ka ji shi a cikin qur'ani in dai at-taurat ta gaskiya ce za ka gan shi anan eh za ka suhufi Ibrahim wa Musa za ka gan shi anan Ibrahim za ka gan shi anan to wannan almajiri yana ganin annal qur'ana cewa qur'anin mu ya subanta shi bil quwwati wal amanati da mutum ne mai amana mutum ne mai karfi haka a taura ma ta subanta shi haka ma duk littafan Allah suka subanta shi إن خير من استاجرت kawiyul aminu qur'ani yace inna khayra man istajar da mafificin wanda zaka suburce shi alkawiyu mai karfi ne al-aminu amintacce فهو إذا to in dai haka ne لا شك أقوى على تأمل ashe ya fi ƙarfi ma ya ɗau alƙawari ya ɗau wuya min sheki daga shehinsa yau muka ɗau ya hazaran Allah ma kaza kaza na shari'a to bare kuma kai shari'an ka shehi faɗi mu ji yawa
فلماذا يقول له شيخه to dan me shehinsa zai ce mata إنك لن تستطيع kai ba za ka iya haƙuri da ni ba lalle Musa ya yi mamaki yawa تساؤلات Wai- ترددت wayannan tambayoyi ne da suka dinga kai da kawowa في صدر التلميذ a cikin wato tunanin almajirin قبل أن يأتني القلب bai'ata tun gabanin wato ba a haɗa hannu ba tun gabanin bai rungumi wato alkawarin ba da to ka karɓa maka wato ka hannunka to sai na lakana ba tun gabanin ba a lakana ba وتستقر في ملك so ba tun ba a sa mata tarbi a wuya ba to yau shi kenan ka zama muridi yawa tun ba a sa mata tarbin a wuya ba
بدأ الشيخ الحلقة الأولى to farkon kewayo na farko farkon jarrabawa ta farko من حلقات التربية daga wato kewayen tarbiyya dama ai tarbiyya za a yi to farkon aikin da aka fara na tarbiyya wannan almajiri wa darsul awwal da darasi na farko من دروس التوحيد daga darasin wato wato wato koyar da wannan almajiri ko ko sa shi ya bi hanyar Allah قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوتيت لك منه fikira sai shehu ya ce to in ka bi ni kakka tambaye ni komai har sai dai in ni na baka labari فإن أردت متابعتي in kana son bi na ومتابعتي da abo da abokantaka ta a ce kai nawa ne
حقا da gaske والاستفادة ka amfanu من مكنونات العلمية daga ɓoyayyen ilimi na na ladunni ni da Allah na karɓo shi ba da wasiƙan mala'ika ba.
فلا تسألني عن شيء To kakka tambaye ni komai حتى أوتيت لك منه sai ذكرا ni in ni na ga dama na ga dai bari in ma bayani in ne shiru ki shiru. Madalla. To kafin ka gaya mana. Zama ai haka su shehu ne duka baki ɗaya lamarin su ba karanta akwai karatun ba amma addu'a na so an ce in ka zauna ma- wanda ya zauna da mai maɗaukin kanwa menene zai yi farin kai in ka zauna da mai sai da kanwa dole za ka yi farin kai ko to in ka zauna da ma- mai makeri kai ma za ka yi warin ƙarfi saboda wuta in ka zauna da mai sai da turare kai ma ka yi ƙanshin turare to to wannan ne aka fi so in ka zauna da na Allah sai ka zama na Allah in ka zauna da mara lafiya wanda cutarsa ɗauka ake da mai kwalara Allah ke yanzu shi kenan sai mutum ya ɗauka Allah to in ka zauna da na hazaran Allah yanzu yanzu ya rina ka a hazaran Allah to wannan ne babban karatu ba wannan hayaniya da littafi kaza duka duk da girman sa duka za a wato na san aka fi so to
ومعنى هذا ma'anar wannan magana أنك سترى أشياء lalle za ka ga abubuwa توجد جريدتك التشريعية da ta- da za ta tada hankalinka na shari'a وتلفت انتباهك da za ta juyar da faɗakarka إلى الاستفادة شارعنها zuwa ka ce lalle sai an ma bayani ina za haka za ta yiwu وتحملك على على الانفراد da za ta ɗauke ka abu sakayi in kare a yi rigima ma da kai على شيخك abu sashehinka والانتقاد da za ka yi suka ma a gare shi والانتقاد to ka san kuwa wal intiqadu da suka wal intiqadu da gaggatawa لا يسيران في su اتجاه su biyun nan ba sa bin hanya ɗaya suka da gaggatawa ba su yi hanya ɗaya ba sai ka yadda suka gaba ɗaya ka ɗau gaggata ko ka yadda gaggata ka ɗau suka kawai inkari da gagg- da mun gaggata da inkari ba za su tafi ɗaya ba sai ka sai ka yarda abu, y- y- yar ka- kaza to shi kuma sai ka tafi to وما لم يفهمه الانتقاد muddin dai gaggatawa ka bata cika ba فلن يحصل المراد abin da kake nema ba za ka same shi ba don haka ma malamai suka ce mutum ya dinga cewa komai sai ya ga dalili sai ya ga aya komai sai ya ga dalili sai ya ga aya to ba zai amfane shi ba nawa ne kabure suka ga aya nawa ne mu ba kullum gashi na ayoyi muna ganin su ana ta shiga amma bai amfane su ba gaskata abin kafin ka ga komai to ko ka ga wani abu ko ba ga wani abu ya dame ka ba sai ka zama siddiqi amma in sai ka ga aya kaza kaza kaza a je a dubo ma wata aya ma a ce an yi isra'i ka ce ba zai yiwu ba kana neman aya ma a je a bugo wata aya da ta bi karfin ma hankalinka gaba amma da ka imani tuni ka zama sai na abubakar radiyallahu ai annabi jiya da daddare daga maka ya je baitul maqdis ai ko sama ya je bai ba wani abu bane ni da wani na gangata to kenan duk abin da aka dawo ya ce ma muna jiran wani ma ya fi haka to فالتزم بشرعك to lazamci sharadinka وتأتم مع شيخك ka yi ladabi tare da shehinka ولا تسألني عن شيء kakka tambaye ni komai لا أوتيت لك من sai ni ne in na baka labarinsa فاسأل الآن to shi kenan sai suka tafi حتى إذا ركبت السفينة har حرقها suka hau jirgin ruwa kamar yadda Allah ya gaya mana yanzu yanzu ka rasa har sai tashi Yahuda ta بإلة ليست وثيقة wannan aiki ne ba sassauƙa ba إنها عملية wannan aiki ce جنانية ta laifi لو كانت من لص da wani ɗan fashi ne irin wannan aiki أو مجرم ko wani wato ɗan ta'adda ne ya wannan aiki أو منتهي a- ko ko wani mutum ne da yake so ya kashe kansa يريد الانتقام منه min alhayati da yake so ya kashe kansa daga rayuwa والتخلص منها ya wato kubutar da kansa daga rayuwa لكانت سهلة da sai ta zama mai sauki أما أن يقوم بها شيء amma a ce shehi babba mai shiryawa صالح bawan Allah يتبعه أمثال الكريم irin wanda a cikin almajiransa har akwai kalimullahi Musa kalimu عليه الصلاة amincin Allah da zai tabbata tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga Musa وهذا من دليل الأفعال to wannan yana daga cikin bakin lamari bakin ayyuka kuma mun gode Allah da Qur'ani mu ne ya faɗa da hadisi ne da ya sha wuya da malamin da ya rawaito shi ya kaɗe duk da za a zubar da abubuwansa hakimu turmizi mai ba ba ba katumul auliya littafin sa na katumul auliya ya ba duk malamai suka ce ya tsora wa littafin annabta shi kenan da aka gudu aka bashi hmm? wannan kisa ba dan qur'ani ne ka ta bala ya ce ilbatul min bayni yadayhi wala min kalbi ai da da- to kuma mun gode ko ba wani dalili kakkai ta neman wani dalili faɗi wannan kisa Hmm? faɗi wannan kisa me za a gani ai kowaye dai kowaye yanzu dai an zo wannan kira idan ga tap tap tap tap tap an karanta an gudu tap tap tap tap tap tap tap tap tap kenan a gudu da yan ba na iya ba sai aka fara cewa to fa ba Musa nan ba Musa annabi bane wani Musa ne da ba sai da kuma aka so ma dauko riyadu salihin daga annabi annabi Muhammad ya ce Musa nan ne dai Musa bani Isra'ila nan ne annabin nan shine aka yi haka da shi to ونوادر التصرفات wannan suna daga cikin wato ayyuka masu saba hankali ولا يمكن السكوت عليه kuma ba zai yiwu a yi shiru ba in alkali ya gani sai ya yi magana bari a ce irin annabi musa استولت الدهشة على نبي الله don haka wato jigita wato terin jaye a bisa annabin allah ونسي العهد sai ya manta alkawari والالتزام da kuma wato wato jibinta wato rike alkawarin وتملكته لغيرته wato kishi na shari'a ta ɗauke shi فالتفت إلى شيخه sai ya juya ya kalli shehin nasa وكأنه لم يقاتل yau shehin ma sai ya zama kamar wani mutum ne daban ba a ma san kowaye ba وقال له yace da shi أكرتها شكر yanzu ka huda jirgin nan dan ka tilmiyar da mutanen da لقد جئت شيئا نكرا kai ka zo da abu babba mara kyau wallahi baka kyauta ba ko kowa ya kai zai baka kyauta ba sai mana an manta ma ko an gige kishi shari'a ai zai haya da da ana dai a ce wai kishi shari'a ake so ku gode Allah mu ma dai ai muna kishin to kuma a take a nan yadda muke kishin shari'a ko muna kishin hakika dai har yau ko to ma dalla to لم نعهد من السائلين مثله ba mu ba mu saba ba daga masu ma- bayin Allah su yi irin wannan aiki wannan aikin yan ta'adda ne to dama bayan Allah ai daban-daban ne Eh, da- irin wannan bayan Allah na mata sai mutum ya zauna gindin bishiya kuturu ya zauna gindin bishiya rana ta daka ruwa ya daka bai tashi ba ai shine walin mata ko ita mace ga babban wali a wajenta wanda zai zauna rana ta daka ruwa kuma koma ba shi da wani ah, alaka da Allah kila ma mai mukama ne kawai ya san sai ya haka ma zai zai samu kuɗi ko malam mai mukama ne hariri ne ga ya wakila amma kuma ahalin lahi ma dan ma ya koya kansa ma kila ma kuma zai tafi abuja ma kuma a je a yi kasan gida kuma a yi kaza kaza a zauna a nan ba za ma ka zaci abu ba amma kai in ka san abin za ka shaki kanshin abu to لم نعهد من السائلين ba mu مهاجرون ba- ba mu- ba mu saba da bayan Allah su irin wannan ba ai baka je wajen bayan Allah da masu siyasa ba yawwa in ka je wajen masu siyasa ai ka ga abin da ya faka ma ko musafiruna wato matafiya فريقون kukutattu ba su yi wani laifi ba لا ذنب لهم ba su da wani zunubi ولا وزر ba zunubi dai عملون في سبيل sun ɗauke mu a cikin jirgin ruwansu بدلا منهم dan falala ta su ba mu ba su ma kuɗi ba ba mu da kuɗin ma وإنسانا kyautaye ne suka yi mana suka ɗauke mu تكافئهم amma ka saka musu da irin wannan aiki ka huda jirgin ruwan tasu lituguri ka hadan ka dilmiya ta تركيك شيئا wallahi ka zo da abu da ba ku babba mai laifi القرآن الصالح من سمات الصالحين to to ga wani ilimi kuma in kai mutum ya ki kansa za ka gan mu yanzu mu da duk yan san kai ne Eh, salafi da ake gwamnati san kai mutum eh yawa salafi ba mu duk yan san kai ne kowa kansa yake so ya gyara kansa dai kowa ma ya mutu ya samu abu dai kowa ma kai ya samu mu duk yan san kai ne to san kai ba alama ce ta bayin Allah ba daga annabawan hawwaliyan duka baki ɗaya to kuma wannan kisa da dama ai karatu ne zungura a wajen to kuma wannan wato abu zai nuna maka cewa san kai a- wato jin kai mutum ya ki kansa min su matin salihi ne yana daga cikin alamar bayin Allah وهنا ملاحظة akwai abin da ya dace mu lura da shi يسر الاجتماع wanda ya dace mu kula da shi وهي أن الكريم عليه السلام cewa annan Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi نسي ذاته ya manta kansa tamaman gaba daya في ثمرته اهتماماته a cikin wato wannan turmutsutsu na kulasta bil'akari na da wa'yansu نسي أن حياته ya manta cewa shi rayuwarsa annabin Allah ne ba وحياة شيخه ya manta rayuwar shehinsa kuma abdan min ibadina ne atainahu rahmatan inni indina wa allamnahu min ladunna ilma illa dunni ne fa wannan ومرشده me shiryar da shi معارضة للقدر sun ya manta ai in jirgin ruwan ya dulmiya su ma duk za su mutu amma ya dinga faɗa ya za a kashe mutanen jirgin ruwa ai da ya faɗa ya za ka kashe annabin Allah ai ke ma bami ai ke ma waliyin Allah ne za ka kashe kanka ba mu yadda ba da ba ka ya za a turo ni in karatu wajen ka to ai abu wani malami ya rashin lafiya ta kama shi a Burtaniya farko farkon shigowar asibiti da turawa to tura aka auna aka ce sai an maciyata to aka ce sai an ma tiyata to me tiyata aka ce to za a dauke numfashin ka kaza za a yi ma ƙarin ruwa yace ba komai amma za a yi ma ƙarin jini jini na jiki na aka ce a wani jini ne a waje za a ɗauko ko a ebi jinin wani mutum ya fito waje sannan a ɗauko a zuwa yace ai Allah ya haramta daman masuha jinin da ya zuba kuma a mai wannan haramun ne ban yadda ba sai to in ba ka yadda wa za a yi tiyata kenan ba mutuwa za ka yace gware ya mutu kaza malaman ƙasa suka tashi suka ce wallahi wannan ba baka bi shari'a mai kyau ba kuma abin nan larura ta halatta shi ka rayu ka karantar da mutane su amfanu ya fi ka kiyata da abin ka mutu wallahi bai yadda ba a yi mata tiyata malamai ne suka taru suka ce a zuba ma kuma a yi mata tiyata suka ce dan rayuwar ka za ta amfana al'umma to kaga ai kyau annabi Musa yayi wannan yace ai kai ma shehi ba mai taka mutu ba kai ma mai amfani kuma ni ma annabin Allah ne. amma ba haka ne al'adar bayan Allah za ka sun manta da kansu ma gaba daya hmm? sun manta da kansu shi yanzu ta mutanen jirgin ko su waye ma yan su ne ko matafiya ne ko yan fatauci ne duk tasu yake yi dai duk ga baki da yawa iya ya san rayuwar wa'annan duk ga ta a cikin hadari بخلق السفينة da huda jirgin ruwa بل نسي أنهما bari dai annabi Musa ya manta ya gafala cewa su biyun nan أولاد البقاء su suka fi cancanta su rayu وأشجار ذي الحياة su suka fi cancanta da rayuwa من dai ركاب السفينة daga shauran 'yan jirgin ruwan آخرين shauran jama'an لأن أحدهم أحدهما domin ɗayansu dai shi ne Musa, نبي مرسل annabi ne ma'aiki, والآخر ɗayan kuma bawan Allah ne managarci.
فكانت حياة الآخرين To, eh, sai amma duk da haka sai rayuwar shauran mutanen أهم عنده ita ta fi muhimmanci a wajensu daga rayuwar wa'annan عالمي النبوءة والولاية daga wannan rayuwa ta alam guda biyu alamun nubuwati wal wilayat annabi Musa bai damu ma alamun nubuwati wal wilayat su mutu ma duka baki daya amma alamul khilafati ya wanzu yawa fadalla وقال sai annabi Musa yace أكركت هالك فريق أبدا yanzu ka huda wannan jirgin ruwa dan ka dilmiyar da yan cikin ta ولم يكن لتفرق bai ce dan ka dilmiyar da mu ba وهذا النوع ya manta da kansa wanda ya so makaratuwa wannan nau'i من كلام الذات daga kin jiki والاهتمام بالآخرين da kula da wa'yansu من أبرز سمات الثالث wannan yana daga cikin mabayyanin alamar bayan Allah in kana son ka san suwaye bayan Allah وأدل سجايا عبيد الله yana daga cikin mafi girman ɗabi'un bayan Allah karrabi المقربين makusanta da hazaran Allah فقد تلقى أبو بكر الصديق رضي الله da عنه yadda abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya, ya, ya karantu da wannan karatu هذا da الدرس wannan karatu عندما شغله التفكير yayin da tunani ya shagalantar da shi في كيفية cikin kaifiyar yadda za a yi يدخل بها جسمه ranar kiyama cewa Allah ya fada da jikinsa حتى يملأ النار inda a ce Allah ya hukunta shi dan wuta ne to yana roƙo Allah ya fada da jikinsa a cikin wuta ya zama ya rufe wutan ma gaba ɗaya kan kowa ya ma ji wutar gaba ɗaya وحده shi kadai فداء لأمة محمد dan fansa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكان أن شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya ji wannan abu sai annabi ya karfafa shi ya ce yawa ya karfafa shi على هذه التزكية abu sa wannan layya ولو وعد هذا التفكير kuma annabi ya ɗaukaka wannan tunani na sayan na abubakar فقال له صلى الله manzo عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi تفكرك يا أبا بكر tunaninka ya abubakar خير من عبادة ya fi mutum ya ibada shekara saba'in ya wannan tunani na awa ɗaya- na- na minti ɗaya tak ya fi kai ibada shekara saba'in kaga kai Allah ya fanshi al'umma annabi da kai to ya fi kai ya kai ta ibada ai ai mun ga wannan a wannan zamanin ko ga yin mutum zai ta takamar ibada kaza kaza ya ɗau makami ya je ya kwaɗa wa musulmi duk su mutu domin amfanin wannan ibada amma da ya yi tunanin me zai cetar da su me zai kaza me zai kubutar da kaza ya fi wannan duk abu hmm? Kwarai kuwa كما في حديث الابتداء kamar yadda ya zo a cikin hadisin mijidadu bin aswad radiyallahu anhu shi hadisin mijidadu a gurguje wato shi wato mijidadu ya ce na shiga wajen abi hurairata radiyallahu anhu mijidadu sahabai annabi ya ce na zo na shiga wajen abu hurairata sai na ji abu hurairata yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tunanin awa daya ya fi ibadar shekara daya Mikidadi ya ce sai na fito daga wajen Abu Huraira sai na shiga wajen Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yawa sai na ji Abdullahi bin Abai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tunanin awa daya ya fi ibada shekara bakwai me yanzu ka ji shekara bakwai Mikidadi ya ce sai na shiga wajen sayyidina Abubakar sai na ji sayyidina Abubakar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tunanin awa daya ya fi ibada shekara 70 sai na baka shi mu abin da manzo Allah ya karanta da shi kenan fa qala al miqdad sai miqdad yace sai na shiga wajen manzo Allah abin ya gigita ni wancan ya ce shekara daya wancan ya ce shekara bakwai wannan ya ce shekara saba'in to kuma tunda mala yana nan akan kasa yace bari je wajen manzo Allah jini wanne ne ne ya fi sai ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da wayannan mutane uku sahabbai guda uku suka faɗa fa qala sai manzo Allah yace sadaku sun yi gaskiya tun ni na faɗa to kaga da haka wai ka ga ruwaya can ka ga ruwaya can ka a dinga cewa a'a sai ka duk manzo Allah ya faɗa ya san kuma duk inda ya take magani sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sun yi gaskiya sun maƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce je ka ka kirawo su duk su uku za ka ji karatu ya fita Mijidadi ya zo ya kirawo sayyidina Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas da Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu da suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to kai Abu Huraira kai da kace na ce ma tunanin awa daya ku shekara daya shi me tunanin ka ne kai a me kake tunani sai ce wallahi ina tunani cikin ayan nan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar ni ga a cikin abin da nake tare manzo Allah ya ce to kaga da haka na gaya ma ka ji irin tunanin wannan waje to shine yan burhani lalle wannan duk Allah bai shi banza ba lalle akwai wanda ya yi shi dalili dan ba shi ya kansa ba irin wannan dai sanin Allah da dalili sanin Allah da burhani to wannan wannan tunanin dama tunani ya fi an ce da akwai abin da ya fi la ilaha illallah ma da tunani ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna sai daga zikirin kuma sannan wa yatafakkaruna ai ba dan tunani ba da arshi bai zama arshi ba ai duk mutum duk abin da kake yi duk kowa ma yana yi to me yasa kai ka san wannan abu shine sani ba tunanin nan shehin kare ta to tsaya dan yi tunani wajen wannan aya dan yi tunani ni wajen wannan aya radiyallahu ta'ala anhu wata rana muna mai duguri shehu zuwar radiyallahu anhu yana da daddare ne yana bayan ɗakin matarsa in wannan na cikin rumfarsa ta ciyawa ina zikiri Allah Allah Allah ina zikirin farko shikenan sai sai ya falla kira wane zo mutane na je sai ce wannan ka haddace suratul fati inna fatana laka fatahu ya ce ki to karanto ta shikenan sai na na karanto ta na karanto ta na karanto ta an zo wanda zai ta tsaya nan sai ce to kaji kalmar da kake faɗa kaga bayan ta kaza kaga gaban ta kaza kaga bayan ta kaza to wannan kaga shi ne ismul ladhi bainal kafi wa nun to ga wajen ga kaza kaza to da irin haka suke abu amma ma da shi sau nawa ya karanta ta miliyoyi nawa an bai zama wanda ya tsaye da shi ba hmm sai ga to duk zaka ga bayin Allah shi sa zama da su yake da ba dai ko shi ka hakura ka hakura ka wata rana sai ka kalma ɗaya sun baka wanda ta ishe ka zaman duniya da lahira duk gabaki da ta cilla ka cikin hazara to wannan lalle kaza to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala an ita to Abdullahi bin Abbas kai da kace na ce tafakkurin awa daya ya fi ibada shekara bakwai to kai kuma ni tunaninka a cikin meye ne sai Abdullahi bin Abbas wallahi tunanina a tilmauta a cikin mutuwa ne da kuma wato rikicin nan na kabari da tashin kiyama da kaza sai manzo Allah ya ce yi to lallai da kuma yadda Allah zai ranar tashin kiyama da wuta da kaza da ya za a yi kuma da al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sai na manzo Allah ce ila lai tunaninka ya fi ibada shekara ba da za a ga mutum yana ta ibada amma bai damu da lahiran ba bai damu da kaza ba yana ta kamjelan sa yadda ya ga dama an dai da wannan tunanin za a ga mutum ya kame hannunsa to sai manzo Allah ya tubu sai na Abubakar to ni Abubakar kai da kace na ce kuma ni na faɗa tunanin awa ɗaya ya fi ibada shekara saba'in to kai kuma me ya tunaninka ne me ya tunaninka sai na baka to wallahi ni tunani na ina tunanin ya Allah zai da al'umma karata shi kiyama zancen su wuta ina ya za a yi to sai na ga dai ni Allah ya sa ni ya faɗaɗa ni ni na rufe wutar gaba ɗaya kan wani al'umma ka ɗaya ya shiga ni abin da na gani yau sai Allah ya ce ƙwarai kuwa tunani irin wani ya fi ibada shekara saba'in sallallahu alaihi wasallam fazalla arabu ummati bi ummati abubakar mafi tausayin al'umma ta da al'umma ta abubakar lalle wannan ya fi tausayin al'umma shi ga abin da yake tsiranta yake nema duk gaba gida to wannan Ismail al-Haqi ya kawo shi a cikin tafsirin Rubul Bayani a wajen da Allah yake wasakkara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun to anan ya kawo shi to وقد ترك هذا الدرس كذلك to kuma ya karɓi wannan karatu haka nan السوسي sufi الصالح managarci الحسين النوري wali mai suna al-husayn nuri al-mutawaffa wanda ya rasu hijiran manzo Allah tana da shekara 295 to wannan wali ma ya karɓi irin wannan karatu عندما قال yayin da wannan wali yace اللهم ya ubangiji ارزقك في علمك ya riga a cikin iliminka ومشيئتك da wato ganin damanka وقدرتك da ikonka عقوبة أهل النار ka ce za ka yi wa ‘yan wuta azaba الذين خلقتهم wa'yanda kai ka halicce su اللهم ya ubangiji فإن يكون قد سبق في مشيئتك to in ya rigaya a cikin wato ikonka التي لا تتكلم wannan da ba ta sabawa أم تملأ أن تملأ النار من الناس أجمعين wai za ka cika wuta da mutane ga baki ɗaya فإنك قادر to Allah kyale su kai kana da iko على أن تملأ هذه ka cika wutar da ni ni kadai وأن تذهب بهم إلى su fa الجنة duk kowa ai aljanna da su Allah ci kan wutar da ni ni kadai sauran al'umma annabi ya aljanna da su Allah ka wama albarka shi mutane eh mana to وكذلك الملائكة haka haka ba to ka je irin abubuwan bayan Allah eh dama dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a- mutanen Allah ba wai da sallah ko da azumi da ka- ka- ka- kaza da haka suka ba a'a da kyakkyawar zuciya suka fi duk- suka samu abin da suka samu irin wannan zuciya da ita suka samu duk abin da da haka duk wanda kullum zai dinga cewa Allah ka ji kan al'umma annabi Muhammadu Allah zai sa shi daga cikin kutuban halitta wannan magana kawai tana faɗar ta kullum Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga yawa وكذلك ملائكة الله to الكرام kafin mala'iku ma irin wannan ma Abu Shekil Asfahani ya faɗa a cikin littafinsa daga Ibrahim bin Isa shi ma wani kuɗi ne da ya rasu hijiran manzo Allah tana ju- ɗari biyu da arba'in da uku to wayannan fa su ne karnukan nan masu kyau karnukan nan to kaji irin wayannan mutane to shi ne salafiyan da ake cewa kai koyi da su da yajin zuciya da faɗa da jefa makami da kaza a ce wai yan kar kai na ake koyi da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji yan kai ne kaji irin a- abubuwan su to shi ma wannan Ibrahim dan Isa din nan kudubi din nan to Asbahani ya faɗe shi a cikin littafin sa Tabaqatul Muhaddis Muhaddisina wato zamanin nukan waɗanda suka yi shuhura cikin hadisan manzon Allah gashi malamin hadisi ne kuma kudubi ne Hmm? to asfahani ya faɗe shi asfahani yake cewa hamawaihi ya zantar da mu shi kuma ya karɓa daga abin shaddad ya gaya mana wannan abu a nahawanda nahawanda tana na Af- afghanistan yanzu to shi kuma hamawaihi ya ce abuja a farin lazati ya gaya mana shi kuma ya ce na kasance ina gidan ibrahim ɗan isa a nan muka yi tarbiyya shi lazati din nan ya ce a nan yake allah ya ji ƙanshe ya ce ina gidansa fakana kullama faraga min salati wa qatar sahari duk in shehi ya gama sallar dare dama da an ci abinci in ya tada sallah ba zai bari ba sai alfijir ya kusa ketowa sai ya shafa'i da wuturi to duk in ya shafa'i da wuturi din nan alfijir ya kusa ketowa ya du'ulin nas to zai taya mutane addu'a ba wai Allah ba ni kaza ba duk wannan ibada ta wayansu ce zai taya mutane addu'a yewa musulmin ma waya du'ulil yahudi wa yahudawan ma walin nasara yawa nasara din ma wal majusu da majusawa ya kuli ya ce Allahumma hadi Allah ka shiryi yahudawa Allah ka shiryi nasara Allah ka shiryi majusawa Allah ka shiryi maguzawa Allahu akbar duk da ya muta Eh, to ba kasuwa ku ce nan wani yace Allah mai iko ne shiryi gunzu aka yi ta bala'i sai da aka so a yaƙe yaƙe sai fa Allah mai iko ne shirye shi a'a shi wani ka kai har abada kuma wannan yanzu da Allah yake Ka ji wannan Allah shirye Yahudawa, Allah ka shirye Nasara, Allah ka shirye Maguzawa. Waya kuli sai ya ce, Allahumma haji Allah ka shirye su, Allah ka kiyaye kasuwancinsu, wa sallim tijaratihim, Allah ka kiyaye kasuwancinsu. Hatta karnukan unguwa ma sai ya musu addu'a. Allah azurta su duk abin da za su ci rannan. Karnukan ma ya an yi musu addu'a na unguwar ma duk gaba ki daya. Kudi biyu ne ba. Ko zaka. ya ce Allah ka azurta su abinci Allah ka kiyaye su sharrin karnukan unguwa kaza ka tsoro ta cuce su su ma kuma Allah ka rike su kasu cuci mutane to duk in ya gama wannan addu'a an gama addu'a to zai fito ya kiran sallah idan zai fito shine kuma ladanin garin in zai fito ya kiran sallah sai ya daga hannunsa ya ce Allahumma ya ubangiji in ka kadarta kai muskiliyan nara za ka shigar da ni wuta to fa azim karki Allah ka girmama halitta ta biya a cikin ta hatta la yakunu li ummati muhammadin fiha mawdi har ya zama al'umma annabi ba ta samu wajen shiga ba ni na shiga wuta gaba daya Allah Allahu akbar na abu ne malami kwakwalwar irin yanzu yan fitina ta ba za a san wannan ba duka baki da wannan asfahani ya faɗa a cikin tabaqatul to kuma wannan fa malaman hadisi ne kan yau da mutum ga gaga an rike gulugul malami sai ai ta bala'i ai ta jawo kaza kaza jama'a mu gyara dama wannan shine ma'anar tafsiri ba wai mu ta jin ya akai da bani isra'ila ba ta kaza a'a ya kai kuma za ka dau darasi ya mutane suke darasi to to kaji ibrahimu wato kaji ibrahimu bin isa ma yanda yayi to mu jiya mala'iku suke su ma kanu wa kazalika haka nan al- mala'ikatu llahi mala'ikun Allah al-kiramu manya kanu sun zamanto kaira mustaudirin wato fiyayyen masu tattarewa da hada darasi da irin wannan karatu asusi irin na sufaye bari wanda wato ya ya- ya- ya tsere sa'a kabila a rashin walayi a cikin lokacin da aka yi ban kwana bayan rasulullahi sallallahu tsakanin annabi Muhammadu tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mala'ika Jibrilu alaihi amintacce lailatul isra'i daren Isra'i haisu wasala ila lokacin da da annabi Muhammad da Jibril suka je Sidratul Muntaha kuma Jibril ya ce nan ne wajen tsayawa ta allati law tajawaza ajibril da Jibril ya wannan da da Jibril ya ketare ta ai da almulatin daidai da kan dan yatsa la taraka da ya kone kalmatul misali ya to za mu ga cika irin ta sufaye a nan wajen fi qawli jibril a cikin faɗin mala'ika Jibril ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Jibril ya ce to kaga Muhammad kai kadai ka isa ka shiga nan wajen an ba wani wanda ya taba shiga ko mala'ika muqarrabi ko annabi mursali ba wanda ya shiga to kai kadai za a yi munajati da kai to ina da bukata ina so ka yi tawwa Allah malallabi to me bukatan ka yawa to me bukatar yace an yabsuda jalahi sallallahu alaihi roƙan min Allah Allah ya shimfida fuka fikina ala sirati akan siradi hatta ya tasagahu jami'u ummatika ila aljannata hatta al'ummarka ta taka fuka fikin na wata tsallake siradi zuwa aljanna yawa to kaji amma ustaz har sidiru amma malamin yauwa amma malamin mu shehin mu kadiru magana kana ala basiratin min al'amri da gangan ya dinga wa'annan abubuwa yana sane la yatasarrafu illa bi amrin min domin shi baya yin wani aiki sai da lamari daga Allah ya ce wa ma fa'altu wa ana mushrik yauwa ولا ينظر ولا ينظر إلا بنوره baya kallo sai da hasken Allah ولا يفعل إلا ما تبديه عليه الخيرات ya abatul ilahiyatu wala yaf'alu baya aikata komai illa ma tumli sai abin da kai masa shimtawa ta ce hadarar ubangiji فدعا بهذا الاختبار السعي ya zo da irin wannan gwaji mai wuya ليقنع تلميذه dan ya sanar da almajirinsa بصعوبة المتابعة da kace da farko baka tsaya ka yi tunani ba za ka iya bin nan to bin nan ba wasa ba ne aje ka gani
والاستبار wato dan wato ya, ya nuna masa wuyar bi wato istibari da hakuri واستهانة التصديق wato da koruwar gaskatawa دونهما wato in ba a yi hakuri ba ba a bi ba to bayan da za a aikace ka gaskata فيها آجل المحاورة wato ya yi masa wannan ne da isharorin da sun wuce wato bayan nesa sun wuce bayan hawasul kamsi ba magana ya ba ga gashi na an karta mai ya ji a jikinsa yau karta aka a ru- a ruhinsa ma wara iya kenan ko ko فالتفت إلى تلميذه sai ya waiwaya zuwa almajirin nan nasa اتفاقا wai to da almajirin nan ya yi man wannan kal ya man wannan magana da auri ya manta ma waye a nan amma shi sai ya kalli almajirin ainihin ɗe ya waiwa ya kalli almajirin nan nasa istifadatan waiwaye يملأ هذه الإزام da girmama Musa ya cika ta shi da ya san girman mutuminsa ulul azmi ne na da sai yawa ya kalle shi a cikin girmamawa والتقدير da girmamawa dai وتسأل نهاه روح الإشارة amma hasken rarauka hasken zargi ya fito daga cikinta المسؤول abin tambaya وقال له yace da shi ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي ban ce ma ba za ka iya haƙuri da ni ba kaga shi shayin bai ƙara wani abu zai zaki bai ka shi dai kullum abin da ya faɗa din ne yake tabbata ai da ma na faɗa ba ka iya haƙuri ba to ba za ka yi haƙuri me to ai akwai shawara ba ga to me ya sa ka bi ni to ta kuma sai kaza kaza Eh, wayannan mutane uku eh, ka abu bin malik su uku din nan da ba su je tabuka ba manzo Allah ya dawo kuma duk abin da zai faru mun yi a kaza kaza har manzo Allah ya hana ai magana da su duk kuma kaza kaza kaza shi ma manzo Allah to lokacin da annabi ya dawo daga tabuka sallallahu alaihi wasallam ya zauna a masallaci duk masu uzuri suna zuwa su yi uzuri ita to ni ma ta tashi dai na ta ita da na shigo fada annabi sallallahu sai annabi ya kalle ni ya murmushi amma a cikin murmushin nasa kana kallon fushi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni ya amma a cikin murmushin ka fushi ka amma dai kuma za- to ga wannan kalma alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra kalma ce kamar mai sauki da girma Musa da kaza amma a cikin ta akwai rarauka kuma akwai itabi a cikin ta to كان لهذا الإنسان ya kasance ga wannan rarauka din والتنبيه da faɗakarwa وقع الصوائب sai annan Musa ya ji kamar tsawa ce ta faɗo ma a ka على نبي الله abu ka annabin Allah sai zama kuma kamar tsawa ce ta faɗo wannan annabin Allah wani abokin hiran Allah حتى أنساه تأثيرا to إليه wannan kuma magana zabunta sai ta mantar da shi aikin zafin wancan aikin sai ta mantar da shi zafin wancan aiki السابقة wanda ta shuɗe فقد أخذ عليه شيخ ورعانا shehinsa ya riga alkawari a gare shi لأن لا يسأله kai عن شيء kai ya tambaye shi komai حتى يوجد له منه har sai in shine zai ba shi labari وتأهله لشيء shi kuma yawa shehin nasa alkawari zai yi haka لأنه سيسلمه cewa zai yi haƙuri ولا يأتيه أملا ba zai sawa man lamari ba ولا أن ثياب annabawa أو ثياب بالسبع su masu cika alkawari ne a halittarsu haka Allah ya halicce su فهم- فهم المؤمنون su ne abin nufi ma'aniyuna ko munayuna abin nufi بالدرجة ta ula a farko su ake wannan aya da su take kafin kuma ta faɗi kowa لقوله تعالى cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala وأوفوا بعهد الله Iza ahadtum ku cika alkawarin Allah an kuka yi alkawari ai farko da annaba ake sannan salihai sannan kowa وأوفوا بالعهد إن العهد كان Allah ya ce ku cika alkawari alkawari abin tambaya ne ai wannan da annaba ake da farko sannan kowa والموفون بعهدهم إذا Al- عاهدوا Allah ya ce masu cika alkawari ne in sun yi alkawari da annaba ake kafin kowa وإذا به أترد على شيخه sai kuma sai ga kuma yau alkawari ya gagara sashi hankali sai ga shi yana wato inkari ga- wato bujirowa shehinsa ويكل بتعهده yana manta ma alkawarin bai ma cika shi ba ولأولاده أن يصبر حتى يعلم الحكمة yawwa fal auladihi abin da ya fi cancanta ga annabi Musa an yasira ya haƙuri حتى يعلم الحكمة har ya san meye hikima من هذا التفرد cikin irin wannan aiki wanda zahirinsa ta'addanci ne a haka annabi Muhammad ya faɗa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komai yace Allah ya ji kan dan Ibrahim ya ina ma ya haƙuri da ya zo mana da abubuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma a ƙaro ɗan haka ba to da an ci gaba kuma ba mu san me za a yi ba to yawwa ثم هو يتيقن sannan annan Musa ya sakankance أن الحق cewa سبحانه Ubangiji وتعالى tabaraka wa ta'ala أرشده إلى هذا الشيء shi ya shiryar da shi zuwa wannan shehi الذي أتاه الله رحمته wanda atahu Allahu rahmatan Ubangiji ya bashi jin ƙari من عنده daga wajensa وعلمه Ubangiji ya sanar da shi daga wajensa ilimi يتبعه dan annan Musa ya je ya bi shi ويعبر عنه ya karɓi wato rishidi daga wajensa أشياء متلائمة lamurmura dai suka dinga biwa annan Musa juna أفرجت على التلميذ da ta da ta juye a cikin wannan almajiri إلا من الندم wato ƙuga na nadama والانكسار wato da karyewar zuciya وثبت إلى شيء sa'annan Musa ya juya wajen shehi يستعجبه yana tausasarsa kuma ana tausasa ana ba shi haƙuri Allahu akbar وكأن السلامة kai ka ce tsaurin nan na annabi Musa والشدة da tsananin nan na annabi Musa والموسى almusawiyatu na Musa kai ka ce tsananin nan almusawiyyatu na Musa wa shiddata da da tsananin nan na almusawiyyatu na Musa wal quwwata shakkiyata da karfin jikin nan nasa dan zunguran mutum ya mutum ya mutu الوهية na annabta kuma shi annabta ma ya karfi ce da ita wani daban yawa التي نوال وهي wanda wahayin as-samawi wahayin sama ya dinga mana kirari da ita بحتى فتح ka ce wai ina ta ɓuye ne har yau ga shi yake cewa don Allah ya mun da sauki don Allah ya mun da sauki wai ina wannan ƙarfi da wannan tsanani da na Musa da na Allah wai ina suka ɓuye ne وذابت wai ina ta narke ne بتنايل العيائي a cikin wato wushirya kunya والهيبة da kwarjini da والانكسار karyewar zuciya والشعور بالتدلي da ji da الإلهي da ji da tajallin Allah wannan hadara Allah ce ga ta a dunkule cikin kaziru abadati ce ga ta don gaje kai za ka yi abu yanzu yanzu sai a keta ka أنا لا تواجدني بما نسيت to da annabi Musa dai ya tattare wannan sai ya ce shehi kakka rike ni da abin da na rabkana wallahi rabkana nai ولا تلهمني لأمري dan مساء Allah kakka dinga dora min tsanani a yi min a hankula وسأجدد لك العادة zan sabunta alkawari a yi min tajdidi ga hannu ga hannuna a yi tajdidi لأن ألتزم معك wallahi zan lazamta tare da kai حتى الصعوبة to zan bi hanya abotan nan da aka wannan ka'ida ta abotan zan bi وأسألك سبيل المتابعة wa asluka zan bi وأسألك سبيل المتابعة Eh, لحضرتك Shehu Ibrahim Ram, radiyallahu anhu, ya bani wani sirri. A ciki wa zajjini Allah ka kutsa ni bin nuru cikin haya. Da na zo karanta ya- sai na ce wa zawwijini ka a ita ai ga tsiya gwauro kuma ya jire ka. Ai ga tsiya gwauro ya jire ka. Wa zajjini ga wa zawwijini. Saka da Allah to wa asluka in bi سبيل المتابعة hanya bi على حقك ta gaskiya وأنا هذا في سلوكي in bi dai a cikin tafiya ta هذا المريد hanyar muridai الخلة tsarkakakku وأنفذ in watsar da وراء ظهري bayan bayana كل إرادة وشكور dukkan wani abu da nake nufi wa shu'urin da ci na sai na zubar da komai فلا ترد عليك wallahi بعد ba zan ƙara wato musu a gare ka ba daga yau ولا أسألك عن شيء ba zan ƙara ma tambayar ka ba shehi a tafi kawai حتى bisa تمسك limin wa zikira har sai yankin ka ƙara gaya min yanzu na karantu wai yara ya aka kuma zan dawo ma wani sai ya manta Eh? lokaci ya yi ba? masha Allah a fiye da talatin fati الحمد لله